الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at wato almutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda kuma wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na saba'in da tara muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya alhamdulillah kaseera Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'ala ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya ayar da za mu tashi a kanta aya ce ta ɗari da uku, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaƙad na'lamu annahum ya ƙuluna innama yu'allimuhu bashar Allah ce wallahi tabbat mun sani tunda Allah mu lamul muwatta alil qasami mun sani cewa ya ƙuluna suna cewa innama yu'allimuhu bashar ai akwai wani mutum wanda yake sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga damirul hasr sun ka kawo ma. Allah ce to lisanul ladhi yulhiduna ilayhi harshen da suke karkata zuwa gare shi suke ilhadi kenan Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta yalhaduna ilayhi suke karkata duka ma'anar su daya da lahada yalhadu da alhada yulhidu to harshen da suke karkata gare shi wanda suke suka zuwa ga alkur'ani a ajamiyun harshe ne wanda yake ba na larabci ba ajami kenan ko yawwa shi ne ake ce ma bobawa da hausa ko gwaranci kenan duk abinda ba hausa ba haushi sai kira shi gwaranci ko wa hada lisanun arabiyyun mubin shi kuma alkur'ani ya sauka ne da yare arabiyun larci mubinun bayyananne to ya za a yi a ce wani mutum na akwai makka ba ba larabi bane sun kace shi na ke koyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi in ba da kwaduwa ba a ce ku ku yarda akwai wani wanda ba mutumin ku ba ba yaren ku ba ya zo garin ku ya koyi yaren ku ya koya ma wani cikin ku yaren ku kuma ku ba ku yin shi wani hankali ya dauka wannan da haka dai irin soki burutsu ne wanga maudu'i ne kamar kana iya ɗauka shi ashubhatu allati atharatha al-kuffar hawla al-qur'an fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam shubuhoyin da kafirai sun kai ta kawo game da al-qur'ani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ayoyin suna da yawa sai ka hada su wani lokaci su ce sihiri na wani lokaci su ce bokanci na wani lokaci su ce asatirul awwalina na wasu lokacin su ce wani na koya ba manzo Allah sallallahu alaihi wani lokacin su ce wake da sha'ir ne wasu lokacin kashi nan dai kisa in ba ka rabu wato in ba ka rabu gaskiya sai ka yake ta kai ta shirme ka yadda ka bi gaskiya ka huta Allah ya kyauta to to wannan shine sabanin da qira'at da yalhaduna thulathi ne yulhiduna kuma ruba'i aya ta gaba wanda za mu ɗauka aya ta ɗari da goma Allah ce summa inna rabbaka sannan ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lillazina hajaru ga waɗanda suka yi hijira min ba'di ma futinu bayan an fitine su an gane ko bayan an fitine su a makka an fitine waɗanda suka yi imani an yi musu abubuwa daban-daban haka ne ko ba haka ba yawwa to qira'ata ibnu amir min ba'di ma fatanu bayan sun fitini musulmi ma'ana waɗanda sun ka kasance da ba musulmai bane sai suka fitini musulmi an gane ko to sun majahadu sannan sun kai jihadi dan daukakar da kalima Allah wa sabaru suka yi haƙuri inna rabbaka lalle tabbat ubangijinka min ba'daha bayan waccan fitinar domin domiri yana iya komawa zuwa ga fitina al-mafhuma min al-futini kamar yadda yace wala jirman lakum shara'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa ay al-'adlu al-mafhum min i'dilu kenan min ba'daha min ba'd al-fitna al-mafhuma min ba'd ma futin sai ce inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim tabbata ubangijinka mai gafara ne mai jinkai to idan muka duba a cikin tajihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 175 zuwa 176 qira'a ta at-tasmiya abin nan lil fa'il an gane ko ta ibnu amir min ba'di ma fatanu ita ce tasmiya lil fa'il ta jamhur min ba'di ma futinu bayan an fitine su to nan sai suka ce min ba'di ma futin bayan an jarrabe su yana nuna cewa nan jarrabawa ce ta Allah mun gane ko suka ce to tamkar irin wannan za a fassara shi da inda Allah ya ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik kuma ka dan bane kaga Allah ya danganta jarrabawa zuwa gare shi to domin ba ba fatanu kuma bayan sun yi jarraba nan ayat sai ta bada jama'a biyu ce akwai waɗanda futinu an fitine su an jarrabe su da jarrabawa ta kafirai sun adabtar da su min ba ba fatanu kuma bayan sun jarrabe musulmi sun fitini musulmi waɗanda farko ba su musulunta ba suka yi ta adabtar da musulmi daga baya suka musulunta duk kira wato ayat sai ta shahi su da wanda an fitine shi shi bai fitina ba da wanda kuma ya fitini musulmi kafin ya musulunta ya fiye musulunta to inna rabbaka min ba'di hada ghafurur rahim don Allah zai gafarta musu sai zaman to ashe in Allah ya jarrabe ka kamar yadda ake cewa jarabawa yana daga cikin abin da ke kankare mutum zunubai Allah ya jarrabe shi ko ba ka nan bane min min mukaffiratu dhunub to min ba'di ma futinu shi ko min ba'di ma fatanu in ka sabi Allah ka tuba inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim kaga duk qira'at ta shahisu wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba wadda za mu ɗauka ita ce aya ta ɗari da sha biyar a cikin suratu wato annahal inda Allah ce inda ma harrama alaikum almaitata ku sani abinda Allah ya haramta muku almaitata mushi abu ja'far ya karanta almayitata an gane ko waddama da kuma jini jini wanda yake mai zuba dan ya ce kullu ajru fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha wa lahmal khinjiri da nama alade kicin shi ya shiga ciki alade gaba daya ya shiga ciki don kazamta ne ta fuskar illa za a fahimta sa wa ma uhilla li ghairi llahi bi da abinda uhilla an ka daga murya an ka ambaci sunan wani Allah aka yanka shi an gane ko da sunan ibada amma ha ba da wani an baci sunan wani ba misali ba da niyyar ibada ba ya zama to shi ma ya shiga ciki a da niyyar ibada ake zunci tana wani yana yanka sai kine wani mutum ba shi ba irin wannan akan ba to a cikin bakara ya ce wa ma uhilla bihi li ghairi llahi sauran wurare kuma da nan na hali da kuma abin nan da an'am da kuma ma'ida duka ma uhilla li ghairi llahi bihi in ka diba cikin at-tahalli wa tanwir ya kawo balaga ta alqur'ani wadda ta nuna biyasta aka gabatar da wancan akan wancan to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to faman turra duk wanda wato ya ci da su Imam Asim da Abu Amr ibn al-Ala da Hamza da Yaqub sun karanta faman turra sun yi manunun kasra imamu abu jafar ya karanta wato fama nutsirra nutsirra ya yi manunin damma kuma ya mata'un kasra sauran sun karanta kuma fama nutsirra sun yi manunin damma sun yi mata'un damma almuhimmu dai duk wanda ya ci da su ghaira bagin wasu malamai sun ce ba dan ta'adda ba albughatu kenan wala kenan dan dan ta'adda mai tsaron hanya dan fashi wala adin ba ko mai ketare iyaka ba an gane ko ma'ana wanda yake ba eh, mai sabon Allah ba wasu malamai suka fassara ghaira bagin shine ba yayi niyyar ya nemi ci ba daga ba ya bugini yayi bukata an gane ko wala adin kuma ba wanda ya ƙetare iyaka ba wajen ci ya ci daidai biyan bukatar shi kuma in ya san wuri na da nisa tana yiwa ya rasa abinci sai ya yi guzuri daidai bukatar shi to irin wannan fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah kuma mai jinkai ne mun gane ko yawwa to wannan aya mun taɓa bayani kan ayoyi tamkarta ba sai mun sake wato eh, maimaita bayani karkashin su ba can cikin an'am mun dan ƙara bayanai da malamai sun ka kawo wallahu ta'ala a'lam to wannan dai abinda zamu dan karawa cikin ta tana daga cikin ayoyin da ke nuna akwai larura a cikin musulunci wasu malamai suna cewa ad-darurat tubihu al-mahdhurat larura tana halatta maka abinda an ka haramta ma to wannan kaga ka'ida ga inda take nan amma malamai sun kace sai an yi kaidinta wad-daruratu tuqayyadu eh, tuqaddaru bi qadariha ita lura ana kaddara ta da daidai da ita ma'ana ba a wuce iyaka kenan don ka a ci maka zurratu mil mahdurat komi ka tahi ka halatta maka kashi a tana da yadda ake kaddara ta sannan kuma malamai sun yi bincike musamman ya kamata ɗalibai su bincike ad-darura ta'rifuha anwa'uha maratibuha majalatuha an gane ko sannan kuma da dawabituha fi shari'atul islamiyya dan in ba haka nan ba al'amarin rikice mu da zai kowa hitai shi halatta maka da abin da gaba yace lura ta ka karanta littafin al-maqasid fi shari'atul islamiyya al-muwafaqat afwan fi shari'a na imam ash-shatibi wancan shatibi na na shari'a ba wancan shatibi ba na qira'at wallahu ta'ala a'lam to ayar da zamu dauka a ƙarshe ita ce aya ta ɗari da ashirin da bakwai wadda kuma za mu haɗa ta da aya ta ƙarshe ta ɗari da ashirin da takwas a cikin suratu annahal inda Allah ya ce wasbir ka yi haƙuri wa masu burka illa billah haƙurinka bai kasance ba sai da mi sai da Allah tunda duk abin da ka so ka yi in Allah bai so ba zai yiwa ba wala ta hazana alaihim Allah ce kakkai bakin ciki a kansu ko kuma bai kawo alaihin da ba tunda akwai kafirai mata litaglibi janibin dukuri ala janibin inas sannan ce wala taku kakka kasance fi daiqin ko a cikin kunci imamu ibnu kasir ya karanta fi daiqin a cikin kunci min bayan kuruna na daga makircin da suke aikatawa an gane ko yawwa to waɗansu malamai sun ce da abdaik da abdiq duk ma'anarsu ɗaya daƙa ya diƙu daiƙan wa diƙan ina ba ta an fahimce ni kan kasance cikin kumci amma a cikin namli wala ta kun fi daiƙin an kawo nunun nan ko wala ta ku fi daiƙin dama wa nunun ana shafe ta aluha kadiba cikin at-ta'birul qur'ani ya kawo hikimar da ta sa ta an kace wala takun fi daiqin nan kuma an kace wala taku fi daiqin sun kace shafe nunun yana nuna nan kuncin bai kana cikin suratul naml ba ba sai ko mun fahimta ba tunda nan wata hadisa ce kamar da wasu malamai suke kawo duk da yake wasu malamai sun tafi ba akan ta ba almuhimmu inna allaha ma'al ladina taqaw allah yana tare da masu imani ma'ana nan ma'iyya bil ilmi wan nasri wat ta'id والذين هم محسنون da wanda suke kyautatawa duk in kana jin tsoron Allah kana kyautatawa to Allah yana tare da kai mafhumuhu mafhumul mukhalafa Allah bai tare da wanda bai jin tsoron shi sannan kuma Allah bai tare da wanda ba su kyautatawa duk yadda ka ga mutumin da yake sabon Allah yana samun yadda yake so a duniya istidraji na akwai lokacin da Allah bai kama shi bani Isra'ila tun kafa ƙasar Isra'ila tun 1975 har zuwa yanzu sun yi ta kisan musulmi to amma yanzu dai gashi yau fa kwanakin nan lamari ya fara ɓaci sun fara taɓowar masu ƙarfi dama in kana zalunci kana ta taɓa wanda ka fi ƙarfi sai ka san tsammanin komi zai yi sai ta juyo turawa tun lokacin da sun ka yi conference de berlin a alif da 800 da 80 wato da 4 zuwa alif 885 suka rarraba duniya suka yi zalunci suka yi makamai to yanzu kasashen da suka yi mulkin mallaka irin su china irin su india irin su pakistan duk yanzu sun taso su ma sun yi ilimin sun yi makamai dama su turawa yan fashi na na duniya yan ta'adda na na duniya masu zuwa na su kashe mutane su ce mutane sun yi zalunci to yanzu sun mallaki makaman nukiliya kenan yanzu cikin duniya ba su da ƙarfi to yanzu abin da ya saura kasashen larabawa da kuma kasashen afirka inda za a can amana tun da kasashen larabawan yankunan su sun fara karfi tun da yanzu irin su iran irin su ta'udiyya ana ganin sun mallaki makamin nukiliya hudi na abbas to kaga lamari ya ɓaci to yanzu in kasashen laraba sun ka kubce afirka kuma rasha da china da india kuma sun shigo su ma kinan dai karshe turawa zalunci da suke da makamai bai yi sai dai su taho su zaka su yi aiki a biya su in suna yi in ba su yi kuma karya ta ƙari mun gane ko to wannan aya da ita da aya da take gabanta wajen wa in aqamtum fa aqibu bi misli ma uqimtum bih wala in sabartum la huwa khairul lis sabirin sun ce yakin uhud ne ayat ta sabka mun gane ko a lokacin da an ka kashe hamza manzo Allah sai ya dauki alƙawarin sai ya kashe manyan kafirai guda 70 sai wannan aya ta sabka sai sun ka ce aya ce madaniya tunda yakin Uhud Madina an yi shi aya ce madaniya fi sura makkiya ka samu littafi guda biyu cikin wannan fannin za su taimaka maka ko uku littafi na farko bari in ce hudu yadda abin zai ƙara kyau littafi na farko at-tahrir fi ulumil qur'an na ustaz dr musa'id at-tayyar domin mas'aloli na ulumul qur'an waɗanda ya kawo ya tattauna akan yadda za a tattaunawa da su a tantance su littafi na biyu al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti sai ka kuma babi na al-makki wal madani wanga tafsilan ne saboda ka ciro ka'idodin su zamanto suna rike kana iya gane su kai talhisin su ka rike da kyau sai ka samu kuma littafi guda biyu wajen tatbiqan shine littafin magister da aka rubuta a jami'a ta Madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdul Razzaq Hussein yana ganin ya rubuta magister na المكي والمدني من الصور والآيات يدوكو تن دغ فاتحة حزوا سورة الإسراء كون يكاوش سورة مكية دا آية مكية سورة مدنية دا آية مدنية سيدي شي بجيرن القرآن بيا بجيرن بابي kenan shi wanda in ka same shi dole sai ka bi ka rubuta da pencil a cikin littafin ka tafsiri wagga aya adiba cikin littafin abdulzak hussein shafi na kaza an gane ko in sura ce farkon sura sai ka rubuta in kuma ayi sai ka rubuta daidai shi kuma akwai wani malami dr abdullah ina ganin abdulaziz falih ne ko abdulaziz bin abdullah falih shi ko sai ya dauko izib 30 din amma shi ba masters bane kawai gani na ya kamata aikin a cika shi shi kuma sai shi ma albaki wal madani min surah al ayat har zuwa min jinnati wan nasi to dukkan su sai a tabbatar da shin in sura ta tabbata makkiya ko ta tabbata madaniya ko ayat ta tabbata makkiya ko madaniya to ciki sun ka kawo cewa ba wani dalili da yake nuna cewa abin nan wanga aya madaniya ce ma'ana a uhudu tasabka an gari ko da ayi tahqiqin mas'ala din eh ko da wancan asar ke ajibin ce in ma ya inganta to ba shi ke nuna yana da alaka da wannan ayar ba ba sani ko mun fahimta ba kuma ka duba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 444 kaga wato bayani wannan shi ne abinda za mu iya faɗa game da wannan sura wallahu ta'ala a'lam surar da za mu tashi akanta ta gaba ita ce suratul isra za mu tashi wato a aya ta biyu an gane ko amma ta farko babu wani taujihul qira'at a cikin ta sai dai zamu dan karanta ta mu tafi akan ta in an ga dama kuma za a hado da abu da taujihul qira'at a cikin ta Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata da wanda yayi tafiyar dare an gane ko yawwa allazi asra bi abdihi wanda yayi tafiyar dare da bawansa nan duk qurra sun karanta asra ba su ce sara ba duk da yake wani wuri akwai qurra da sun karanta sara da asra mun ka ce sun ka ce asra waɗansu da sara don ma'anar su ɗaya tafiyar dare sun ka ce a'a sara asra tafiyar dare ta farkon dare ruba'i kenan sara kuma tafiyar dare ta ƙarshen dare to almuhimu dai Allah ya tafiyar dare bi abdihi da bawansa wannan yake nuna waɗansu sun ka ce an yi isra'i da mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ruhin shi ba da jikinsa ba amma malamai suka yi musu raddi sun ka ce bi abdihi an ka ce da bawan shi an ka ce al'abdu kuma ba a ce bi ruhihi ba kina an yi isra'i ne da jikinsa da kuma ransa lailan sai Allah ce lailan da daddare wanga lailan ta akidi na dan dama as-salata hiya dare ce to Allah ce min al-masjid al-haram daga masallaci mai alfarma malamai sun ka ce nan baitu ummu hani'in ne ummu hani'in ne daga gidan ummu hani'i aka yi isra'i da gidan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin masallaci mai alfarma ba na ana nufin harami tun da ɗakin ta cikin ɗakin ta cikin harami yake tunan harami ake nufi shi yasa cikin qur'ani wani lokaci an kace masjidul haram ba ana nufin shi masallacin ba a a haramin makka gaba daya ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun sai Allah ce mi fala yaqrabul masjidal haram kasu kusanci masallaci mai alfarma ba masallacin da idan aka rasu garin makka gaba daya da hududul haram an hana kafiri yaji muna gane wannan da kyau eh kuma inda Allah subhanahu wataala ya ce kaifa yakunu lil mushrikina ahdun inda Allah wa inda rasuli sace mi illa alladhina ahadtum inda masjid al haram ai wajen sulhu hudaybiya na ba masallacin harami na ba saboda sashen sulhu a cikin hudaybiya an kai shi sashi kuma wajen harami sai an kace inda al masjid al haram nan ba ana rufin tunda manzo Allah bai mashi ba makka ba don ya ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjid al haram a alqur'anance dan wadan qur'ani ya ce ya za a yi a ce masallacin haram ka ce a ba shi da makka ba to Allah ya ce sun hana mai shiga to kenan wannan yana maka ba cikin masallaci an kai wannan abin da mutum in ya shiga masallaci ai yana iya mi yana iya umra muna gane ko yawwa sai ya ce ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci mafi nisa to wani masallaci adda nisa sai an ka ce zuwa ga mafi nisa sun ka ce aqsa nan ba ana nufin shine mafi nisa ba tunda babu wani mai nisa sannan aka ga mafi nisa kenan na ana nufin masallaci mai nisa na aqsa af'aluna mafi nisa sifatu tafdil la amma wasu malamai suna ganin maslubul afdaliya ne wasu suna ganin a'a daga masallacin makka ana iya cin mawadansu masallatai an gane ko tunda lokacin wurin ibada suna da yawa waɗanda kiristocin da ba su samu labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda za su ganshi za su yi imani da shi suna da matsayin wuraren ibada su ne sai da mutu an ketare an kai wancan masjid al'aqsa an gane ko kuma aqsa nan alifin shi mun kaliba an wawun an gane ko yawwa daga wawun ne asalin shi aqsawu ne kadiba cikin aljadwal fi i'rab alquran na abdurrahman abdurrahim mahmud safi Allah ya ce alladhi barakna hawlahu wanda mun kai albarka ga kewayensa to in ko an kai albarka ga kewayen shi to balantana shi kenan ƙasar sham kenan wanda ya ce sham a da siriya tana ciki irin su ordon wasu yankuna cikin ordon da ƙasar filistin ba irin waga ta sham ba da ya ce sham sai a ce suriya ake nufi wurare daban-daban allah yana faɗin ya yi albarka ga wannan yanki wani jena huwa lutan ilal abdullati barakna fi halil alami ko ba ka dan bari Allah ce to linuriyahu min ayatina don mu nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin mu malamai suka ce lokacin da an kai isra'i da mi'raji da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam lokaci na wanda makka ta yi mai tsanani ga mutuwa ta khadija matan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ummul mu'minin khadijatul kubra ga kuma mutuwa ta abi talib to waɗanda ba su da suka bashi kariya su suke taimaka mai to kuma babu su kenan mutanen makka sun samu sa'a eh amma sun manta da akwai Allah shi yasa sai ka ga mutum in zai mutuwa ko ko mutum kullum wani lokaci tunani ya zo mai wai ɗiya ne ƙanana in yi mutu kakana za a yi kai ma Allah aiki bari tunanin ko kai daga basu abincin sai ko kana dare sai Allah gara mana ya baka ka basu wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatiman fil madina wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abubuwa saliha ko ka mutu Allah zai tsirkai dai koya musu addini su san Allah su iya ibada bar su abin da ya saura ba naka na ba an gane ko eh to don babu wani babu wani don babu ka babu uwarsu babu kowa ma akwai Allah ai muna ganewa eh in ka bar maɗiyanka kuɗi ba tabbas bane su amfana da su kattan kaddara yanzu suna yasa shi su har da mijin abin ga kanin matakka da wan matakka in baka yi annabi su zo su ɗaukar dukiyar su sai su halaka ta ka haidiyanka su girma eh ta haka ba tabbas bane to dan haka dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya mutu Khadija ta mutu to suka yi sun manta da akwai Allah ne su da Abu Talib da Khadija ai asbab ne Allah ne sanya su su taimaka ma manzo sallallahu alaihi wasallam linuriyahu min ayatina Allah ce da mu da musu ayoyin mu saboda shi na cikin duniya sai an ka kai shi yagga aljanna da wuta yagga abubuwa da ya dawo yanzu a nan duniya babu wani abu wanda zai gani na tsoro wanda ya kai irin abin da ya gani na wuta a can babu kuma wani abu wanda zai gani na duniya na ban shawa wanda zai burge shi bayan ya gano aljanna don haka an kai karshe all over a inji masu karatu ingilishi suna daga cikin hikam malamai da suka faɗa na da aka yi isra'i da mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne kuma wadansu malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi isra'i da mi'raji bai ga Allah ba dan wasu sun ce ya ga Allah ko sai akwai sabani to zance mafi inganci bai ganshi ba wala qad ra'ahu nazlatan ukhra dhamiri shi na kuma zuwa ga jibril ko ba ka nan bane wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin dhamiri shi na kuma ga jibril sun ka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah sun ka ce da za a ce linuriyahu iyana amma sai aka ce luniri yahu min ayatina ka kusan gani Allah shi ne muhimmanci inda kuwa ga Allah da Allah ya bada labarin wannan inda huwa as-sami'ul basir Allah shine as-sami'u mai ji al-basir kuma Allah mai gani ko kuma Allah masani da daga basira ne kuma Allah yana ji yana gani to Allah ce wa ataina Musa al-kitaba mun ba annabi Musa littafi ita ce at-taura wa ja'alnahu hudan li bani isra'il muka sanya wani littafi ya zama to shari'a ga bani isra'ila Allah tattakhidu min duni wakila Imam Abu Amr ibn al-Ala al-Basri ya karanta Allah yattakhidu kasturika bi lafzil ghaiba kenan kasturiki wani wakili majibincin lamari in ba Allah subhanahu wata'ala ba mun gane ko yawwa idan muka duba cikin tawjihil qira'at al-ashr bil Qur'an sun kace qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala an yi mata taujihi da an ka ce Allah ya tahidu da an ce waje Allahu abin nan wa atina Musa alkitab waje Allahu hudan libani Isra'ila to libani Isra'ila nan uslubul ghaiba ne domin ba a ce waje Allahu hudan lakum ba sai an ka ce Allah ya tahidu tunda ana ba da labarin bani Isra'ila ne babu su nan shi ko ƙira'a ta Allah tattakhidu sun ka ce an kafa mata wato hujja daga intiqali min al-ghaibati kira ila al-khitab kama a tashi daga ghaiba ana ba da labarin wanda babu shi sai a kuma da usulubin kamar yana nan irin wannan ya zo cikin Fatiha inda Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah usulubul ghaibi ne الرحمن الرحيم مالك يوم الدين sai aka ce iyyaka kaga da an kuma uslubul khitab an gani ko iyyaka ba ce iyyahu na abudu wa iyyahu nasta'in ba akwai iltifat iyyaka da alhamdulillah ba ce alhamdulaka ba alhamdulillah uslubul ghaiba ne iyyaka ba ce iyyahu na abudu ba akwai iltifati malam bello iltifati cikin fatiha ba ba wannan ɗaya bane اهدنا الصراط المستقيم اهدنا كاغرن اسلوبي لنا ابن آه الخطاب صراط الذين انعمت عليهم اسلوبي لنا نا خطاب باتي انعم عليهم با sai an kace ghairil maghdubi alaihim ba a ce ghairil ladina ghadibta alaihim ba nan kuma an yi uslubul ghaiba an gane ko sun kace saboda hushi abuna wanda wanda Allah ya wuce da shi ba ma sai an danganta fi'ilin zuwa gare shi ba sannan ni'ima abu ce mai kyau sai an ka ce an'amta ko shi kuma abu ne wanda abin nan kuma ba a cewa Allah baya yin hushi tunda ya ce yana yin hushi sai dai yadda yake yin hushi shi ya sani bai faɗa mana kaifiya ba za mu yi imani an gane ko to kaji yadda an kai taujihin wannan kira'a da alqur'ani kadiba kuma cikin alqira'at wa asruha fi tafsir wal ahkam safha ta 875 to kaji dai Allah ya ce dai ka surki wani kilon da ba shi ba amma bani Isra'ila yan ta'addana a haba malam sharru khalqillahi fil ard duk cikin mutane ba wanda ya kasu sharri eh a kadan sun ka gani Allah ya faɗi wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab a kai ta kisan mutane kace ba a kashe ka ka kashe ɗiyan wasu kace kai ba a kashe ka ka kunna ma gidan wasu wato gidan wasu wuta kace ba a kunna ma gidan ku wuta to yi ka karuhi kare ka ta kare ai mutane in sun ka gane azzalumi kace taruwa da akai kanka kamar yadda Bahaushe ce kashin baki sai taru eh sha'ir ya ce wa sharru in talqahu bil khairi dukta bihi dar'an wa in talqahu bil sharri yanhasimi wan nasu in zalamu al burhana wa atasafu fal harbu ajda ala dunya min as salam yace wa sharru shi sharri in talqahu bil khairi in ka kuskance shi da alkhairi dukta bihi dar'an daga daqa dar'an ne sai ka sai ya saka bakin ciki wa in talqahu bil sharri yanhasimi in ka kuskance shi da sharri yanzu da shi yankewa mugu ba abin da ga maganin shi sai mugunta shi yasa Allah ya ce ma yahuda la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah tsoron da suka muku yayi tsoron da suka ba Allah in dai kana da makami sun yi jin tsoron ka da Allah ko ba ka nan bane saboda kadiba cikin jalali ne ce li ta'khiri azabi saboda shi Allah azaba shi jinkiri ta kai ko duniya da sai Allah ya barka kai tai ka hayya kama ka ko ko sai an tai lahira yace wan nasu in zalamul burhana mutane in sun ka zalunci hujja wa tasafu sun ka kallafa ma kansu sun kai tsaye kai da wata sai sun yaki gaskiya yace fal harbu ajda ala dunya min salami yaki yayi amfani a duniya da zaman lahiya eh shi makami ba wai don saboda ka kashe wani ba ko ka zalunci a'a ko don kare kanka ya kamata ka yi shi wa aiddu lahum mustata'atun min quwwa Allah ce saboda bahaushe ma yana da wakar magana ciwon zami baka su ga jikinka ko ba ka nan bane duk da ke shi wanzami gyara na haka ba cuta ta shi ba ta haka waɗannan turawa ba abin daga maganin su sai sai makami yanzu kaga tsoron cana su kai ba su kai mace da hari rasha suna tsoronta eh da koriya ta arewa ɗan yaro wannan kim jong un ayo ai ba don Allah da su tsoro ne ba shi ma ba kwana shi ke ba mu ko afirka da kasashen laraba sai a ta kashe mu a kashe mu mutum dubbai ana yawo da makamai su ba suwa wani lokacin su zo da kansu lokacin su ba waɗansu a zo a ita kisan mu inda suna tsoron Allah ai kore guda ba a kashe ba Allah ya kyauta to yanzu sun haɗu da daidai da su can abin nan yanzu majalisar ɗinkin duniya ta fara magana duk kisan da sun kai mutane tun alif da itar arba'in da duk majalisar ɗinkin duniya ta magana ba sai yanzu da an kawar kashe su kaskancin banza da yuji ina majalisar ɗinkin duniya take majalisar tambaɗar duniya a sunanta a ba ta ɓarke duniya ba majalisar tambaɗar duniya eh dama ɓarke duniya ai dama ita duniya ta ɓarkewa da ta kai ko da ita ko ba da ita ba saboda mutane zalunci na suke su Allah ya kyauta Allahumma amin to Allah ya kyauta wallahu ta'ala a'lam lokacin aya ta gaba ita ce aya ta bakwai a cikin wato suratu al-isra to amma kafin a gane ta dole sai an karanto ayin da suke gaba gabanta tun daga aya ta hudu inda Allah ya ce wa qadaina ila bani isra'il mun yi hukunci ga bani isra'ila mun sanar da su kenan la tufsiduna fil ardi marratayn za su yi banna so biyu a bayan kasa wasu malamai sun dauki na marratayn biyu wasu kuma sun dauki a'a marratayn an kawo su ne amma ana rufin za su yawaita banna a bayan kasa kamar da yace sun marji al basara karratayn ba yana rufin so biyu ba iya ganin da makka wala ta'alunna uluwan kabira za ku yi girman kai a bayan kasa wato girman kai wanda yake mai girma to amma a ɗauke shi marratai ɗin waɗanda su ne ƙur'ani yake nufi dama ɗabi'a su fasadi ne amma su ɗanga marratai an keɓance su saboda wani hali da suke da shi fa idza jaa wa'du ulahuma idan alƙawlin ɗaya daga cikin su yazo to ba asna alaikum ibadan lana Allah ce za mu turo muku wasu bayi namu uli ba'sin shadidin ma'abuta tsananin yaki mai tsanani fajasu khilal diyar za su shiga shine jasa ya ji ya ju su za su shiga tsatsagiyar gidaje wa kana wa'adan maf'ula alƙawari ne kuma abin zantarwa ma'ana abinda Allah ya faɗi to zai zartu ba wai ana nufin shi magana Allah makhluka ba ce a ita magana Allah gairu makhluka amma abin da ya faɗi nan zai kasance to zai kasance summa radadna lakumul karrata alaihim Allah ce sannan kuma za mu dawo muku da karra ma'ana kenan za mu baku dama da iko alaihim akan su wa amdadnakum bi amwal za mu wato baku dukiya za mu wadatar da ku da dukiya ko mu taimake ku da dukiya wa banina da ƴaƴa wa ja'alnakum aksara nafira mu sanya ku kuli kun kafi jama'a kaga yawan jama'a yana daga abin da ke taimaka ma jama'a an gane ko to Allah ce in ahsantum in kun kyautata ahsantum li anfusikum kanku kun kai ma wa in asa'atum in kun munana falaha bai ce fa alaiha ba kenan ga kanku ta tsagi to nan ya kawo lamun saboda asa'atum ya riga ya gabata kenan ba dole bane lamunin ta bada ma'ana ta alkhairi an gane ko Allah ce to fa idza jaa wa'dul akhirati idan alkawali na karshe ya zo kenan kaga ula huma an faɗi ula an faɗi al akhirah shi yasa sai da manto marratayn kenan kenan zahirin su ake nufi muna gane ko yawwa to sai Allah subhanahu wataala ya ce fa idza jaa wa'dul akhirati nan alkawali na karshe ake nufi ba wai laran lahira ba ban sani ko mun fahimta ba to liya su ujuwa kuma akwai qira'at daban-daban Imam al-Kisa'i ya karanta lina su a wujuhakum dan mumuna na fuskokin ku mu su Allah kenan annuru lit-ta'zim Imam Hafs wanda rawi ne na wato Asim al-Kufi da Nafi' al-Madani da Abu Ja'far al-Madani sun zami almadaniya ne da abu amur ibn al'ala albasri da yaqub albasri sun gami albasriya ne da ibn kafir almakki sun karanta liya su wujuhakum don su muna na fuskokinku an gane ko to imam ibn amir sauran kurrakinan ibn amir da hamza da khalaf da shu'ba wanda shike rawi ne na asim guda kenan sun karanta liyasu a wuju abin da liyasu a wuju hukum don huskokinku su munana ban sani ko mun fahimta ba kenan nan za mu gane cewa liyasu a wuju hukum saboda huskokinku su munana na an danganta fi'ilin zuwa gami zuwa ga huskoki idan muka duba a cikin توجيه القراءات العشر بالقرآن سنك تيتو قراءة شعبة دا ابن عامر دا حمزة دا خلف ليسوء أنغاني كو dan saboda su munar su fuskokinku ina fata an fahimce ni to qira'a kisa'i linasu'a don mummuna na fuskocinku sannan kuma sauran sun karanta liya su'u don su munana kinan huju hakum sai zama to mafi'ulun bihi a sauran waɗannan ƙira'a cikin banda ta so abin nan tun da liya su'a huju hukum fuskocinku ne za su munana to in muka dubi ƙira'a lina su'a don munana da kuma liya su'u don su munana an gane ko in za a taujihinta wadda an ka isnadin fi'ili wanda yake zuwa ga fa'ili kuma yana da maf'uli tana matsayin ikhbarun min Allah ta'ala an nafsihi Allah ne yake bada labari to sai an ka hankalta mu abin da ya zo gabaninta kamar inda Allah ce ba asna alaikum ibadan lana kaga Allah ce zamu turo radadna lakumul karrata alaihim zamu maido muku wato kenan iko akan su sannan ce wa in uttum udna in kun ka dawo za mu dawo kaga udna duka an yi isnadi zuwa ga Allah sai dai shi wannan na uttum udna siyaqi ne Allah abin da Allah ita ko kira aliya su'a aliya su'u an yi isnadin damiri ne zuwa ga damirul jami'i tunda an ce liya su'u wujuhakum don su muna na fuskokinku kenan sai zaman to sai an ka hankalta ba wali yadkhulul masjida kuma za su shiga masallaci ko wali yutabbiru ma alau tatbira ba sai ko mun fahimta ba kenan dai kowace qira'a daga cikin su tana da abin da yake taujihin ta ita ko liya su'a wujuhukum don huskokin ku su munana ai an munana su ni da su yi eh ai munana da su yi ko yawwa wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta liya su'a wujuhukum huskokinku su munana to in ku sun munana ai abin nan lamari ya ɓaci to almuhimmu nan waccan kira'a ta nuna fuskokinsu sun munana sauran kuma sun nuna za a Allah zai munana fuskokinsu lina su'a wujuhakum Allah ne zai munana to wancan kuma liya su ujuwa ku mutanen za su munana yana nuna maka mutanen ba za su iya munana fuskokinsu ba inda Allah bai kaddara ba bai so haka ba kina sai da mutum da Allah ya kaddara ga mutanen da za su aikata ba su ko fuskokin sai sun ka aikata to malamai sun yi sabani kan fi'ili na jasu khilal ad-diyar waɗansu mutane ne waɗanda za su shiga to kuma da an ka ce fa'iza ja a wa'adul akhirati liya su uju hakum shin su ne ko ba su bane wasu malamai suna ganin ba ibadallana ba waɗanda sun kai yaƙi da su na farkon nan ba su ne kuma za su take dawowa ba ma'ana na farkon da su faja su khilalar diya an gane ko to to fa idza jaa wa'dul akhirati li yasu'u jukum alamin wata jama'a ce ta daban ma'ana zamani yayi tsawo Allah ya saki turu wata jama'a wasu na ganin a'a su waɗannan din nan dai jinsin su da ƴaƴan su tunda ba su din bane dole ko jinsin su ne ko ƴaƴan su to kenan dai li yasu'u jukum da kinan faja su khilal diyar duka abu guda ne muna ganewa wasu ma suna ganin a'a wa'dul akhirati har yanzu bai zo ba wasu ne kun fahimta ba shi wannan alƙawari na ƙarshe har yanzu bai ma zo ba sai daga baya to duk in ta kai ta kawo ko da ya zo ko bai zo ba dama su bani isra'ila Allah ya dauka musu alƙawali wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab Allah zai tandara musu mummuna azaba ce da ya kamata mu fahimci wannan to duk lokacin da sun ka shirya banna kullama auqadu narin lil harbi atfa'aha Allah sharrin da muke gani nasu dan kadan da yake bayyana ma'ana wanda wanda Allah ga kashewa ya fi yawa eh araima kaji Allah cewa ma tukhfi suduruhum akbar aya ta gaba da zamu dauka aya ta tara inda Allah ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wannan alqur'ani yana shiryarwa fi'li mudari'i ne yahdi asalin shi yahdiun ne مرفوع يو على رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل للتي هي أقوى بيتي إلى أبا شيخ صلى الله عليه وسلم في إلينا هدايا تعدي زوا قلام yana shiryarwa lillati hiya aqwam ay littariqati allati hiya aqwam ga hanya mafi kyawu wa yubashshirul mu'minina alqur'ani yana bushara ga mu'minnai an gane ko imam hamza da kisa'i sun karanta wa yabshurul mu'minina ko ka ce yana bushara ko ka ce a'a yana sanya farin ciki to in mun ce yana bushara ya bishuru da yubashiru sai zama to bushara tashi akwai karama akwai babba ko ba haka ba nan duniya ayi muku bushara za ku ci nasara a lahira kuma za ku samu aljanna an gane ko ko ku kana ƙara aiki da shi da kuma kana ƙara ganin bushara a cikin aikin ka da nasara sai zama to yabshuru farkon aikin ka yubashiru ka ci gaba da yi المؤمنين yana bishara ga mu'minai alladina ya'maluna as-salihat wanda suke aikata aiki na gari anna lahum ajran kabira suna da lada lada wanda take wato mai girma ina fata an fahimta lada mai girma a duniya da lahira to wannan aya idan muka duba cikin tafsiri na abuwa'ul bayan tana daga cikin ayoyin da الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين يا سويت بياني كنتا وقع آية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى لإتنا آية آه وجاء حجي liyashhadu manafi'a lahum ya tsawaita bayani kwarai akan mas'aloli na hajji an gane ko suna daga cikin ayoyin da ya tsawaita bayani kansu sannan kuma yanzu saudiya suna da wani mashiro hidayatul qur'an wanda ina ganin kamar maudu'i ne shari'a ta alqur'ani game da kaza game da kaza ina ganin kamar maudu'i ina ganin dubu ne in ban manta ba ko dubu goma ne an fitar da su za a bada su ga malamai su yi bincike kaiwa ne a baka maudu'i kaza da maudu'i kaza kaiwa ne a baka maudu'i kaza da maudu'i kaza kowa ya je ya bincike hidayatul qur'an fi kaza hidayatul qur'an fi kaza hidayatul qur'an fi kaza to da haka hidayatul qur'ani wadi da ita da shi da mashru'un da ya dabbaru ayatihi shi suna nan yanzu sun kai littafi ko na 17 ne ban sani ba dai ko sun tsaya dai ana ci gaba da bincike don saboda tadabburin alkur'ani shi ma faɗi gare shi da istinbati shi ma ya kamata a ce an ci gaba da istinbati shi ma ai mashru'u na istinbat da mashru'u tadabbur da mashru'u hidayatul qur'an kaga waɗanga ɗaliban ilimi za su amfana kwarai da gaske to shi da hidayar da tadabbur akwai shi na istinbat dai abban sani ba ko an fara kuku ba a fara ba to aya ta gaba da za mu ɗauka kafin ta ƙarshe inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi ko ba haka ba kowane ɗan adam za mu lazimta mishi littafin shi ƙa'ir nan littafin shi ake rufi takardar shi kamar abu ce wanda kusan suhuf abu ne wanda in an bude su suna tashi cikin iska kenan takardun shi na aiki da annas suhuf ta tsaya koko in abu na daure gari ka in kana gudu shi ma kamar zai zai tashi sama an gane ko ana nuhin da littafin aikin shi fi unuqihi a cikin wato wuyansa Allah subhanahu wata'ala ce wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura za mu fitar mishi da littafi a ran tashin alkiyama to wa nukhriju lahu imam abu ja'far ya karanta wa yukhraju lahu za a fitar mishi an gane ko yawwa shine imam abu ja'far yukhraju lahu fi'li ne bil bina'i lil maf'ul za a fitar mishi shi kuma imamu yaqub ya karanta wa yakhruju lahu zai fita gare shi shi kuma wa nukhriju qurra saura sun karanta haka za mu fitar mishi to sai zaman to kenan abinda akwai tsakanin alaka tsakanin waɗannan qira'at in ka diba cikin القراءات توجيه القراءات العشر بالقرآن an gane ko wa yukhriju lahu ya an ce wa yukhraju lahu za a fitar mishi a qira'ata Abu Ja'far amni za a fitar mai ba a faɗi wane ne zai yi ba yakhruju lahu littafin zai fita sannan kuma wa nakhruju wa yakhruju lahu a qira'ata wato abin nan Yaqub sauran kuma sun karanta wa nukhriju lahu da mu fitar mishi kenan an fassara wanda zai fitarwa in ko an fitar kina Allah zai bada idinin abin ya fita in ko Allah bada idinin abin ya fita bi zai fita zai yi yawmal qiyamati ran tashi alqiyama kitaban da fitar mishi da littafi ko littafin zai fita ko Allah zai fitar da littafin akan sabanin qira'atin yalqahu manshura an gane ko imam ibn amir da imam abu ja'far sun karanta yulqahu ina fata an fahimta yawwa yulqahu za a sadar da shi da littafin kenan sauran kuma sun karanta yalqahu zai haɗu da littafin tunda littafin ai za a haɗu da shi ne ana haɗuwar shi a bashi littafin kenan yulqahu an gane ko za a haɗa shi da littafin shi yawwa to sai malamai sun kace kowace qira'a daga cikin waɗannan qira'a da yalqahu da yulqahu duk an yi mata ihtijaj ita qira'a ta yulqahu ta Abu Ja'far da Ibn Amir kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqahum nadratan wa surura kaga da laqa yulqini talqiyatan ita ko wancan qira'a yalqahu ta jamhur min laqiya yalqa Allah ce wa man yaf'al dhalika yalqa asama wa man yaf'al dhalika yalqa asama zai haɗu don haka dai ko ce daga cikin su kalmar tana da abin da yake tauji cikin alqur'ani za a sadar da shi da littafin yalqahu zai haɗu littafin domin kamar an haɗu ne an hankalta ma wanda zai zo littafin yana tahi kenan yulqahu za a sadar da shi yalqahu kuma zai haɗu littafin shi tunda yana tahi wasali ko mun fahimta ba to aya ta karshe oh ban ji ba eh wa yukhriju lahu a'a wa yukhriju lahu yawmal qiyamati kitabun zai komawa yukhriju lahu yawmal qiyamati za a fita mishi da littafi an gane ko mm eh kitaban zai zama tuwa an gane ko eh domin akhraja yana bukatar maf'uli guda biyu ba sai ko an fahimta ba mafuli biyu yake nema an gane ko sannan kuma ikhraju lahu za a fitar mishi yakhruju lahu zai fita gare shi eh na'am sai dai abinda kamata mu hankalta ma shi qira'a ta yukhraju lahu za a fitar mishi domin yana ta'addini daga akhraja lahu ne domin kharaja ya fita akhraja kuma yi ya fitar kenan akhraja lahu kitaban ya fitar mishi da littafi an gane ko nukhriju lahu kitaban kenan za mu fitar mishi da wato littafi ina fata an fahimta yawwa wa yukhraju lahu amma wa yakhruju lahu yawmal qiyamati shi yakhruju lahu zai fita gare shi nan ya kamata ya zamanto kitabun kenan yakhruju lahu yawmal qiyamati kitabun tunda haka kamata ya kasance amma na san saboda yalqahu zai haɗu da shi haɗuwa da littafin kidan kaga shi zai sa shi a yi mishi nasu ba ya zama tumin babin tanazuwa masari kuma fahimta ba yawwa gani ba cikin abin nan abdurrul masun fi ulumi kitabi al-maknun an gane ko yawwa amma dukkan qurra sun karanta shiri da kitaba aya ta ƙarshe wadda za mu ɗauka ita ce aya ta sha takwas inda Allah ya ce wa iza aradna an nuhlika qaryatan ko idan muka yi niyya halakar da wata alƙarya sai Allah ya ce amarna mutrafiha ko za mu murci mutrafiha masu jin daɗinta don dama mai ƙarfi shi daga iyayen banda sai ya samu magoya baya fa fasaqu fiha sai su yi fasikanci a cikin ta fa haqqa alaiha alqawl sai magana ta tabbata akan ta an gane ko fa dammarna ha tadmira Allah ce sai mu darkake ta darkakewa to anan wannan amarna mutra fiha ita ce qira'a ta jamhur qira'a ta yaqub amarna mutrafiha to na amarna ko ya zamanto alhamza amara daga amara da anka kara alhamza saboda nuna mun ba su jagoranci daga amirna ko ko amarna ma'ana mun ba su karhi saboda in kana da mulki kana da mi kana da wato karhi akwai qira'a shadda amarna mutrafiha amarna wato sai zamanto mun ba da shugabanci ga masu jin daɗi a cikinta ba sani ko muna fahimta ba tunda an ce ammarahu ai ja'alahu amiran ya san ya shi ya zama tomi amir shugaba yawwa to wannan shine in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safhata 800 da talatin da biyar an gane ko tsofa ta ɗari takwas da talatin da biyar wa idan aradna an nuhlika ƙaryatan amarna mutrafiha suke kawowar abin nan ɗari biyar ne da tamanin da takwas yawwa ɗari biyar da tamanin da takwas kenan ƙira'a ta amarna ita ce ta jamhur amarna ta yaƙub wadda tana nuna kenan abin nan mun ba su shugabanci ko mun ba su ƙarfi an gane ko yawwa to sannan kuma akwai ƙira'a amirna mutrafiha daga amira wato kassara ya an ce amira banu fulanin idza kasuru sun yawa kina amirna mutrafiha za mu ba su wato yawa su zamanto mutane masu yawa mu yawaita su an gane ko to amarna kuma za mu ba su shugabanci ita ko kira'a ta amarna sun kace taqtadil musharaka amma ana nufin kasarna mutrafiya za mu yawaita su ko ko ta zamanto a'a at-takfir ma'ana za mu sa su yawa ko ko zai zamanto mun ba su karfi mai yawa tunda cikin yawa akwai alamun mi akwai karfi ita ko kira'a ta amarna ko ya zamanto kasarnahum koko min al'imara mun yawaita su koko mun ba su shugabanci masari ko mun fahimta ba to almuhimmu dai Allah ce na amarna za mu umarce su kira a duk sauran ta amarna mun yawaita su koko amarna mun ba su shugabanci an gane ko ko kuma amarna mun ba su shugabanci ko amarna mun yawaita su ko amirna kira'a duk sha zaliban da amarna da amarna an gane ko duk inda ta kai ta kawo nan ko da mun ce umurni kira'a ta amarna mutrafiya tun da mutawatira ce an gane ko ko mun dauke ta shugabanci ko mun dauke ta ba su umurni to in mun dauki ba da umurni tun da nan ne iskali yake sai zan ce yana al'amru alkauni da shar'i Allah ba zai ba da umarnin a yi fasikanci ba amar na mutarafiya wasu malamai sun kace amar na mutarafiya bi ta'a fa fasaku fiha sai sun kai fasikanci eh wasu malamai haka sun ka kaddara wasu malamai sun kace a amarna wato mun umurce su ma'ana nan al'amr shi ne sai mutu al'amr al-kauni dan saboda an ba su shugabanci a gami za su aikata domin Allah ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha tunda Allah bai umurni da alfasha kenan ba su da wata hujja ta aikata wannan al'amru shar'i kenan to wannan shi dai ne abinda malamai suka yi bayani kafin mu karkare bayani ita waccan qira'a wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura a cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsiri wal ahkam a safata 800 da talatin da takwas ne nan da ya kawo bayani kanta kenan kuma duka malamai sun yi bayani shi kitaban a kowace ƙira'a yana ɗaukar abin nan wajen wa ya lahu ƙira'a ta abu ja'far ko ba ita wace adda iskali eh eh wa yi lahu an gane ko yi lahu ita ce ƙira'a ta abu ja'far kinan za a ƙaddara wa yi lahu wato kenan yi za a fitar mishi to za a kaddara na'ibul fa'il shine ta'ir kenan zamiri yarji'u ila ta'irahu kenan wa yukhraju ta'irahu lahu yawmal qiyamati an gane ko sai zaman to kitaban matsayin wato abin nan zai zama zai zaman to a matsayin hal an gane ko sannan in muka ɗauki kira'a wa ya kharuju lahu kenan wa ya kharuju lahu ta'iruhu kenan abdamir yarji ila ta'ir an gane ko kenan ya kharuju lahu ta'iruhu kitaban sai shi kuma hal to kuma kira'a wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban sai da manto maf'ulun bihi haka za a taujihin wannan wannan kira'a sannan kira'a wa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair kira'a ce abin nan zaka ga ana karantawa bidun liwaw wa yad'u insanu ba a cewa wa yad'u insanu amma idan da za a tsaya akan ta an gane ko za a tsaya ne akan alwaw inda mutum zai tsaya akan kalmar yace wa yad'u alwaqf lil ikhtibar wal imtihan misali za ka karanta baka cewa wa yad'u wa ya abanga wa yad'u wa yad'u ka ce wa yad'a wa yad'u zaka tsaya wawun za ta bayyana kidan in ka zo wajen i'rabi fi'lun mudari'un marfu wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-waw al-mahdhufa mana'a min zuhuriha ita ad-damma mana'a min zuhuriha a'a al-thiqal wajen al-hamzani alif ne yake at-ta'azzur يدعون كما فعلي مضارع يفيد التجدد والتكرار تو وحذف الواو an gane ko an shafe wawun don mi inji malaman balaga saboda ta nuna maka cewa dan adam yana gogawa yawan kanshi addu'a dama galibin dan adam wa kana insanu ajula da kuma an halicce cikin ɗabi'ar shi akwai gawa kulikar insanu min ajal mun gane ko sai da manto balagar da ke ciki kusa akwai sabani wajen malamai na ulumul qur'an kan balagatu hafi ba'd al-huruf al-qur'an al-karim a cikin kitabatul qur'an al-karim kitaba ne ta qur'an al-karim kalimi littafin safirul talibin abin nan safirul abin nan ko safirul alamin ne ina ganin wannan littafi duk ya tattaro kitaba ta alkur'ani da riwaya cikinta da komai mujalladi guda biyu ne muhammad ina ganin fu'ad sharaf talat ina gan shi ina turo muku hoton shi ko wata rana in biyu da shi ku duki hoton cikin littafin at-tahrir fi ulum al-qur'an ustad dr musa'id at-tayyar ya kawo maganganun malamai shin ya halatta ayi ta'lilin rubutu al-qur'ani ko bai halatta ba waɗansu malamai sun tafi cewa ba a ta'alili kawai sahabbai sun yi rubutu na manzo sallallahu alaihi wasallam irin yadda rubutu yake a zamanin su waɗansu malamai suna ganin tunda akwai inda rubutun qur'ani ya saba rubutun larabci suna ganin akwai ijazi tare da shi al-ijaz ar-rasmi na al-qur'ani kadiba cikin at-tahrir fi ulum al-qur'an to cikin wannan sun kawo wannan magana shi yasa sai su waɗanda sun kace ana ta'alili sun kace wa yad'u din nan ba a ce wa yad'u ba an ka kawo wa saboda gaugawa dan adam to abinda aka gaugawa ai sai an bar wani abu shi yasa saboda nuna gaugawa an ka shahi wawo ne ba sai ko mun fahimta ba kamar wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i da'i ba ce da'watad da'i ba a sauran qira'at to inda an ka shafi ba inda an ka tabbatar ba don an baka gaugawa wanda ya gaugawa roko ya cika sharuɗa sai a karɓa mishi da fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'un nukur qira'a da ra'u da sun ka shahi shi shi ma nuna gaugawa ne wanda an ka tabbatar da shi kuma an tabbatar da shi fil asli al-lughawi ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mantori dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh